نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiyar ga Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara tara mu a wannan gurbi mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunansa domin mu ci gaba da karatu na wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'is wa bid'uha wanda babban malami a sheikh muhammad nasiruddin albani ya rubuta Allah ya ji kamalin da rama a bayan mun tafi dogon hutu da aka yi na azumi da kuma karamar sallah wanda sai Allah sai yanzu Allah subhanahu wataala ya bamu iko da dama ta dawowa wannan karatu da muke gabatarwa to muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da duk aka gabatar na ibadu da ciyarwa da ayyuka kala-kala na neman kusanci da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya karba ya kuma sanya su a cikin mizani na hasana sannan allah maɗaukan sarki ya ba mu ɗorewa a kan ayyuka da aka gabatar na ibada har zuwa wani ramadanin da zai zo allah maɗaukan sarki kuma nuna mana yanzu kai tsaye insha allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz ina ji wancan karan mun tsaya ne a ƙarshen babin da malam ya kulla akan at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha ma'ana bidiyoyin da ake gabatarwa akan abin da ya shafi ta'aziya da kuma abubuwan da suke da alaka da ita abubuwan da za a iya riskar da su da ita ta'aziya din yanzu babi ɗaya rage mana a cikin littafin gaba ɗaya mu kammala shi kamar yadda muka sani dama littafin muna dab da kammala shi ne lokaci kuma muka dakata insha Allah ta'ala za mu karasa abin da ya sauka yanzu babin guda ɗaya da ya rage mana shi kadai za mu karasa kuma sai wani littafin insha Allah ta'ala yanzu kai tsaye inda za mu tashi shine ziyaratul qubur ma'ana bidiyo inda ake gabatarwa wanda suka shafi ziyartar makabarta abu na 133 mala yace ziyaratul qubur ba'da al-maut thalith yawmin wa yusammunahu al-farq a ziyartar kabari da wasu mutane suke yi na kwanaki guda ukun farko daga lokacin da aka yi mutuwa wanda suna ambatan wannan ziyarar da alfarq ma'ana daga lokacin da mutum ya rasu to sai an yi kwana uku kullum ana zuwa makabarta kullum ana zuwa makabarta wannan sun lazamtawa kansu hakan ne ta yadda idan ba ba suna gani kamar sun ban wani abu da ya dace ko wajibi wanda ya kamata a ce sun yi basi ba to irin wannan ziyara suna kiransa farq to wannan ba shi da alaka da shari'a ta addinin musulunci wa ziyaratuha ala ra'si usbu'in da kuma ziyartar ita makabartar a ƙarshen kowanne sati thumma fil khamis ashara sannan kuma daga nan ba za a ƙara komawa ba sai an yi kwana goma sha biyar thumma fil arba'ina daga nan kuma sai an yi kwana arba'in wa yusammunaha at-tala'at irin wannan ziyara kuma da suke yi suna ambatanta sun sa mata suna da at-tala'at ومنهم من يقتصر على الاخيرتين daga cikin mutane akwai wanda yake takaituwa akan biyun farko na ƙarshe kai na kwana goma sha biyar ɗin da kuma na arba'in ɗin akwai wanda iya waɗannan kawai suke ba sa yin sauran malai ce a duba nurul bayan fi kashfi an bi da akhir zaman abu na ɗari da talatin da hudu shine ziyaratu qabril abuwaini kulla juma'a shine ziyartar iyaye namiji ko mace ko kuma gaba ɗayansu kowace juma'a shi ma wannan bid'a ne abin da mai da shi bid'a shine keɓance abin da juma'a inda a ce ko da yaushe mutum ya ga dama zai tashi zai ziyarci iyayensa da suke kwanci a makabarta yi musu addu'a wannan babu komai a kansa amma mutum ya taƙayyidin abin ya ƙayyade abin da sai juma'a dole zai je ziyarce su to wannan shine abin a wannan shine bai da shi bid'a abu na 135 malai ce qauluhum innal mayyita idza lam yukhraj ila ziyaratihi lailatul juma'a baqiya khatiruhu maksuran bainal mauta suka ce faɗinsu idan mamaci ba a fita an je an ziyarce shi ba a daren kowace juma'a baƙiya khatiruhu maksuran to wai zuciyarsa za ta yi wanzu a matsayin karyayya za a karya masa zuciya bainal mauta tsakanin sauran mamata karya zuciya kamar a ce an yi wa mutum abin da ba daidai ba zuciyarsa ta taɓu ya ji babu daɗi shine abin da ake nufi da karyewar zuciya wai idan kowace juma'a ba a fita an je an ziyarci mamaci ba to sai kasance ya samu rashin jin daɗi a cikin zuciyarsa tsakanin sauran mamata wa yaz'umuna annahu yarahum idza kharaju min suwaril bilad har suna yare cewa su masu irin wannan akidar cewa daga lokacin da ƴan uwan mamaci suka fito za su je su ziyarce shi to yana iya hango su daga ganuwar birni da zarar an fito daga ganuwar birni to yana iya hango su ga sunan sun to sai fara murna shi mamaci amma idan ba a zo fa sai ya zamto kamar wani mara laka a jikinsa sauran mamata su ne masa dariya kamar yadda suke rayawa to wanda shi ba shi da asali a cikin addinin musulunci mala ya ce a duba al-madakhal na ibn al-hajj kenan abu na 136 قصد النساء الجامع العموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له ما ليتي أبناء دريدة ثلاثين شيني يد ما تسكي نباتر جامع العموي مسلاة جمعة العموي غلس السبت da duku-duku shine galas da duku-dukun safiyar ranar asabar a ila buha za su je su zauna su gabatar da abubuwansu a can wajen har sai lokacin hantsi yayi lokacin walha sannan kuma sai a tashi a dawo li ziyarat al maqam al yahyawi dan ziyarar gurin da ake ce masa maqam al yahyawi a wajen wa za'amihim sannan suka raye cewa annad da'aba ala hadha yin sabo akan wannan ya kasance kowace asabar mata su je su irin wannan aikin arba'ina sabtan mutum ya lazamci asabar har arba'in yana yin wannan to lima yanwi lahu duk abinda mutum ya niyata a cikin zuciyarsa Allah zai biya masa wannan bukatar to wannan shi ma ba shi da asali a cikin addinin musulunci mala yace wannan aduba islahil masajid abu na gaba qasdu qabri shaykh qasdu qabri shaykh ibnu arabi 40 juma'a bi za'mi qada'il haja mala yace da fatar kabarin wani babban shehi da ake ce masa ibnu arabi arba'ina juma'a a juma'a ɗaiɗaiɗaiɗai har arba'in mutum zai rinƙa yana zuwa bi za'ami qaba ilhaja da riya cewa yin wannan aikin zai sanya abiya mutum buƙatarsa kowace iri ce ibn arabi a guda biyu ne akwai ibnu arabi akwai ibnu arabi shi ibnu arabi shine babban malamin mazhaban malikiya sunansa alqadi abubakar ibn arabi almaliki shi faɗin sunansa idan malamai ya su faɗa ku ji sun sa alif da lam ibn arabi shi kuma wancan ibn arabi bin nakira ba a sa alif da lam to shi wannan shi ne ake bayanin sa anan wajen sunansa na gaskiya muhammad ibn ali ibn muhammad ibn arabi at-ta'i al-hatimi al-andalusi as-sufi shine sunansa shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufaye an haife shi a shekara ta 560 a garin andalus ko ishbiliya ma'ana spain kenan a yanzu ana aka haife shi sannan ya mutu a shekara ta 638 kusan ya shekara kusan 78 ko abin da ya kama da haka a rayuwarsa ya mutu a garin dimash kisham siriya kenan a yanzu kusan yana da aƙidoji wanda da yawa daga cikin malamai suna gani ba aƙidoji ne masu kyau ba daga ciki akwai wahadatul wujud shi na aƙidar cewa komai Allah ne yana ɗaya daga cikin wanda suka ƙarfafa wannan aƙidar sosai ya ƙarfafe ta sosai da sosai cewa komai Allah ne duk abin da ka gani Allah ne wa mal kalb wal khinziru illa ilahuna wa ma Allahu illa rahimun fil kanisati subhanallah da kare da alade da komai komai Allah ne yana ɗaya daga cikin wanda suka rafa wannan aqida kwarai da gaske sannan yana ɗaya daga cikin masu aqidar wahadatul addiyan ma'ana duk addinai ɗaya ne da kiristanci da yahudanci da majusanci da masu bautar wuta da masu bautar gunki duk addini duk Allah ake bautawa saboda Allah madaukakin sarki mai kishi ne idan da abin da ake bautata masa bai yarda da shi ba da ba zai bari a bautata masa ba to tunda kaga ya bari ana bautata wani abin da ba shi ba to Allah ne yarda da wannan bautar shi sa ake to yana da wannan akida to a shi sa da yawa daga cikin abin da yasa na dan kawo dan tarihi da yawa daga cikin wasu wanda ake kudirce salaharsu da nagartarsu za ku ga galibinsu a rayuwarsu sun yi wasu abubuwa marasa kyau to amma shi dan yakan yi haka galibi sai kawata mutanen da abin sai kawata mutane abin da yake mummuna sai su rika kallon sa mai kyau afa man zuyina lahu su'u amali fara'ahu hasana Allah ya ce baka ganin wanda aka kawata masa mummunan aikin sai yake ganin sa mai kyau to wasu daga cikin wanda ake kallon su a matsayin nagartattun bayi ne har ta kai ana bautata musu da yawa daga cikinsu a rayuwarsu ba mutanen kirki bane da yawa daga cikinsu Allah maɗaukin sarki ya samu dace to wasu da yawa daga cikin a wanda suka rayu a inda aka binne shi an binne shi a wani waje da ake da wani dutse da ake ce masa Jabal al-Qasiyun a kusa da wannan dutse aka aka binne shi to kusan wajen yanzu an mai da shi wurin bauta ana zuwa ai dawafi ai bakance a sa sadaka duk abubuwan da ake na bauta ana yi a wajen Allah maɗaukin sarki ya shirye da mu to suka ce duk wanda ya ziyarci kabarin wannan babban malami tsawon sati ɗaiɗai har arba'in to duk buƙatar da yake da ita Allah maɗaukin sarki zai biya masa abu na gaba daga cikin abubuwan da ake na ziyarta makabarta wanda ba su da alaƙa da addini shine ziyaratul qubur yawma ashura shine a keɓance ranar ashura shine ranar goma ga watan almuharram a ce ita kaɗai za a rinka zuwa ana ziyarta kaburbura duk ranar da ba ita ba wannan bai zama lalle ba amma ita za a yi gangami a tafi domin ziyara wannan shi ma bid'a ne ba shi da alaka da addinin musulunci wannan magana ibn al-hajj ka wata a cikin littafin sa al-madakhal abu na 139 ziyaratuha lailatan nisfi min sha'ban wa iqadin nari indaha ziyartar makabarta a daren nisfu sha'ban da kuma hura wuta idan an je a kunna wuta domin gabatar da addu'o'i ga cikin ga wanda suke cikin makabartar to kamar yadda na faɗa baya cewa duk lokacin da mutum ya ga dama ya tashi ya je ziyartar makabarta sawa'un da safe ko da rana ko da daddare babu laifi amma mutum ya keɓance wata rana ya ce shi dole sai ita jirin zuwa yana ziyartar makabarta wanda shine zai mai da abin ba daidai ba bare kuma irin waɗannan gurare na nisfu sha'aban ko abin da ya kama da haka nisfu sha'aban shine idan watan sha'aban ya raba tsakiya to galibi akwai hadisai na ƙarya da aka ƙirƙiro cewa duk mutumin da ya ibada a nisfu sha'aban za a bashi kaza duk mutumin da ya raya daren da ibada za a bashi kaza sannan an ƙirƙiro salloli da addu'o'i da zikirai wanda duk ba su da alaƙa da addinin musulunci duk wani abu da ka gaya an gaya maka ko ya zo akan abin da ya shafi nisfi sha'aban ana yin sallah kaza ana yin kaza wannan ba shi da alaƙa da addinin musulunci ba shi da alaƙa da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wasu hadisai ne wanda ba su da inganci wasu ba'ifai ne wasu hadisai ne ma mawubu'ai na ƙarya gaba ɗaya saboda haka nisfu sha'aban kamar sauran darare yake idan ka saba tashi kana kiyaman laili a kowane dare to shi ma sai ka tashi ka kiyaman lailin ka amma ka kudirce cewa zaka tashi ka raya shi saboda shine nisfu sha'aban to shi kansa wannan ka saba Allah madaukakin sarki tunda bai tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ba bai kuma ce ayi ba sannan ba a samu sabon sa sun yi ba wannan shine abin da yake ne daidai yan uwa abu na gaba zihabuhum ilal maqabir fi yawm al-idain wa rajab wa sha'ban wa ramadan mutane sukan fita dan ziyartar makabarta amma a wasu keɓantattun ranaku ranar idi guda biyu ƙaramar sallah da babbar sallah da watan rajab da watan sha'aban da kuma ramadan to shi ma wannan bid'a ne ba shi da alaka da shari'a abu na gaba ziyaratuha yawmul eid keɓance ranar idi kaɗai da ziyartar makabarta idan an gama sallar idi sai a ɗunguma kuma sai a je a ziyartar makabarta ko kuma bayan an dawo to wannan shi ma duk bid'a ne ziyaratu yawmul ithnain wal khamis keɓance ranar litinin da alhamis kaɗai dan ziyartar makabarta wannan shi ma ba daidai bane abu na gaba wuqufu ba'd az-za'irina qalilan bi ghayati al-khushu'i malai ce idan masu ziyarta sun je makabarta akwai wani abu da ake sai su tsaya dab da za su shiga za su shiga kofar makabartar sai su tsaya bi ghayatul khushu'i su kai matuƙa wajen nutsuwa kamar yadda ka san ana yi a cikin sallah irin nutsuwar da ba a yi wa kowa ita sai Allah madaukakin sarki yadda mutum yake tsayawa a gaban Allah madaukakin sarki ya mai da hankalinsa gaba daya zuwa gare shi dukkanin nutsuwarsa ya ya juya ta zuwa ga Allah madaukakin sarki to irin wannan nutsuwar baya halatta a yi ta a gaban kowa sai a gaban Allah madaukakin sarki shi yasa za ku ji an ce baya halatta a yi ruku'u ga wani Allah baya halatta a yi sujada ga wani Allah me yasa saboda ayyuka ne da mahalicci shi kadai yake banta da su shi kadai ake yi wa to haka nan irin wannan nutsuwar da mutum yake a cikin sallah to amma su sukan yaka idan sun je ziyartar makabarta sai ya tsaya a bakin kofa a samu nutsuwa kai kaci a cikin sallah suke idan an dan lokaci kadan kuma inda albabi a daidai kofar shiga ka annahum yusta'dhanuna kamar suna jiran a basu izini ne kamar izini suke jira a basu su shiga sun mai dukulu ne sannan kuma can anjima sai ga sun shiga to wannan shi ma duk wasu daga cikin nahiyoyi na duniya akwai masu aikata irin wannan aiki wanda ba shi da alaka da addinin musulunci masu da ba shi da alaka da addinin musulunci wanda na san alhamdulillah mu irin waɗannan abubuwan ba su shigo mana ba abu na gaba alqufu amama alqabri wadi'an yadayhi kal musalli thumma yajlisu ɗaya daga cikin abubuwan da suke shine mutum zai tsaya akan kabari wadi'an yadayhi zai ɗora hannunsa a kirji kal musalli kamar mai sallah yadda ka san idan ka tsaya a cikin sallah ka ɗora hannunka na dama akan na hagu ka sa kirjinka to su ma sukan yi haka fa mai jilis sannan kuma idan ya gama wannan sai ya zauna to shi ma wannan ba shi da alaka da addinin musulunci abu na gaba at-tayammumu li ziyarati al-qabri idan mutum zai je ziyartar kabari ba zai tafi haka kawai ba a'a sai ya yi taimama tukunna sai ya samu ƙasa ya buge ta ya taimama sannan kuma sai ya je ziyarci makabarta sai ya dawo wannan shi ma bid'a ne yan uwa abu na gaba salatu raka'ataini inda ziyarati yuqra'u fi kulli raka'atin al-fatiha wa ayatul kursi barratan wa suratul ikhlas thalathan wa yuj'alu thawabuha lil mayyit yin salloli raka'a biyu inda ziyarati yayin ziyara lokacin da mutum zai ziyara to sai ya yi sallah raka'a biyu ko bayan ya je zai karanta a cikin raka'a ta farko suratul fatiha da ayatul kursi marratan sau daya sannan wa suratul ikhlasi talatan da kuma qul wallahu ahad kafa uku sannan bayan ya gama wa yaj'alu thawabuha lil mayyit sai ya sanya ladan wannan sallah dai yace Allah ya ba wa mamatan da suke cikin kabarin ko kuma shi mamacin da ya je jarta shi shi kadai yace Allah ya ba shi wannan ladan sallar da ya gabatar to wannan shi ma yan uwa ba daidai bane abin na gaba qira'atul fatiha lil mauta shine karanta suratul fatiha lil mauta ga mamata ce a karanta suratul fatiha ga mamata wannan shi ba shi da alaka da shari'a ba koyarwa ce ta annabi tsira da abinci su tsara tabbata a gare shi mamaci addu'a ake masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa sai wannan addu'a taka ta je gare shi amma karanta suratul fatiha kai ne ka karanta ladan kai zaka same shi ba shi ba abu na gaba ƙira'atu yasin alal makabir idan an ji makabarta sai a tsaya a karanta surat yasin to shi ma wannan ba shi da alaƙa da addinin musulunci ma laisa lamba a ƙasa ya ce wa hadithu man da kal makabir wani zai iya riskar ko ya ci karo da wannan hadisi cewa wanda ya je makabarta wanda ya shiga makabarta fa qara'a surat yasin sai ya karanta surat yasin khaffafa Allahu anhum wa kana lahum bi'adadi man fiha hasanatin hadisin sai ya ce wai Allah madaukakin sarki zai rangwanta musu azabar da suke ciki duka na cikin makabartar gaba daya sannan shi kuma yawan adadin mutanen da suke kwance a cikin kabarin adadin ladan da za a bashi shi wanda ya karanta din to wannan hadisi shi ma yace la asla fi shay'in min kutubus sunna ba shi da asali kowanne ne daga cikin littattafan sunna in aka ce hadisi la asala lahu to gaba ɗaya mahadisin ma na ƙarya ne ko isnadi ba shi gwanda mahadisi mawdu'i da shi in ka ji an ce hadisi batil ko la asala lahu to wannan hadisin gaba ɗaya ma babu shi mala ce wasu yuti lamma auradahu fi sharhi sudur imam suyuti lokacin da ya koro shi a cikin littafinsa mai suna sharhi sudur lam yazid fi takhrijihi ala qawlihi bai ƙara ba akan faɗinsa da ya zo yi hadisin takhriji yace akhrajahu abdul aziz sahibul khalal bi sanadihi an anas shikenan kawai abin da ya faɗa amma bai kawo isnadin ba isnadin yake babu wanda ya sani bai kawo ba yace thumma waqaftu ala sanadihi fa idha huwa isnadu isnadun halik yace sai daga baya sai naga wani isnadi an jingina hadisin sai naga shi ma hadisi ne wanda yake bashi da asali halakakken isnadi ne kama haqqaqtuhu fil ahadith dha'ifa kamar yadda na tantance na haƙƙaƙe magana a cikin littafi na mai suna a silsilatul ahadith dha'ifa mala yace abu na gaba qira'atu qul huwallahu ahad 11 marra shi da karanta suratul ikhlas sau 11 malai ce hadithuha mawdu'un kama marra fi akhir al-mas'ala hadisin da yazo cewa ana karanta qul huwallahu sau goma sha ɗaya malai ce hadisin hadisi ne mawdu'i hadisin ƙarya ne kamar yadda mun riga mun gabatar da shi a mas'ala ta 122 shafi na 193 abu na gaba addu'a bi qawlihi addu'a da fadin sa fadin mai addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alla tu'adhiba hadha al-mayyit ya ubangiji ina roƙonka don alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka azabtar da wannan mamaci malai ce shi ita ma wannan irin addu'a ba ta da asali a cikin sunna ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abu na gaba assalamu alaiha bi lafdin mutum idan ya je makabarta sai ya sallama da faɗinsa cewa alaikumus salamu maimakon assalamu alaikum sai ya akasa abin to shi ma wannan ba shi da asali bi taqdimi alaikum ala salami ta yadda mutum zai gabatar da alaikum kafin assalam was sunnatu aksu zalika amma lai ce abin da yake sunna shine akasin haka mutum ya ce assalamu alaikum kamar da hadisai da yawa mun gabatar da su yadda ya kamata kowanne musulmi idan zai shiga makabarta ya faɗa assalamu alaikum ahlal diyar ko assalamu alaikum dara qaumul mu'minina zuwa karshen addu'ar da mun gabatar da da yawa daga cikin su malai ce kama fi jami'il ahadith alwarida fil babi wa qad taqaddamat fil mas'ala malai ce kamar yadda dukkanin hadisan da suka zo a babin da suke bayani akan ziyartar makabarta suka bayani akan irin sallamar da ya kamata mutum ya yi lokacin da zai shiga makabarta amma faɗin alaikumus salamu wannan ba daidai bane abu na gaba alqira'atu ala maqabir ahli albayti idan mutum ya je wucewa ta makabartar waɗanda suke a yahudawa ko nasara makabartar kirista to ko kuma zai shiga ciki dan ɗaukar izina ko kuma don wucewa suka ce sai ya karanta za amal ladina kafaru Allah yu ba'afu qul bala wa rabbi la tub'afunna shine waɗanda suka kafarta sun rai cewa ba za a tashe su ba idan sun mutu qul sai Allah ya ce bala abinda suka faɗa ba haka bane wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'afunna sai an tashe su wai sai mutum ya karanta wannan ayar a cikin makabartar yahuda ko makabartar nasara to shi ma wani uwa ba shi da asali a cikin shari'a abu na gaba alwa'adu alal manabir wal karasi fil maqabir fil layalil muqmira shine yin wa'azi akan mimburori ko kujeru da za a aje fil maqabir a cikin makabartu fil layalil muqmira a cikin daren da yake akwai wata mai haske idan wata ya haske sai a tashi duk wannan abubuwan da aka ambata wasu kasashe wasu nahiyoyi na duniya da suna aikata irinsu za a je wani za a je makabarta ne aje bari babban malamin sai ya hau ya rinka wa'azi yana faɗakar da mutane da sauransu kuma ba za a yi wa'azin ba sai a ina sai a cikin makabarta to yan uwa wannan shi ma bid'a ce abu na gaba asiyahu bit tahlil bainal quburi yin ƙara da faɗa da ƙarfi da hailala a tsakankanin kabarbara idan mutum ya je wuta tsakanin kabari da kabari sai daga mari sai ce la ilaha illallah mutum ya faɗa da ƙarfi duk kabarin da ya je wuta tsakanin kabari da kabari sai ya tsaya yi hailala da ƙarfi wannan shi ma ba shi da asali abu na gaba tasmiyatu may yazuru ba'dul quburi tasmiyatu may yazuru ba'dul quburi hajjan kiran wanda ya ziyarci wasu kabarbara da cewa alhaji misali wasu daga cikin makabartun da ake gani manyan makabartu ne akwai bayan Allah salihai nagartattu a ciki a kunce to don mutumin da ya samu dama ya je nan ya dawo to daga lokacin ka zama alhaji kamar yadda idan mutum ya je maka ya dawo ake ce masa alhaji to shi ma shikenan daga lokacin ka zama alhaji to shi ma ne uwa bashi da asali a cikin addinin musulunci shi kansa wanda ya je maka ya dawo ai lokacin da yake gabatar da aikin hajjin da yake alhaji amma an ka dawo kuma ai ba wani alhaji a lokacin saboda ita kalmar alhajin abin da take nufi hajj ma'ana wanda yake cikin aikin hajji in kana cikin aikin haji shi kai kai ne kake alhaji a lokacin amma ka je ka dawo ai ba alhaji ba alhaji gane ba alhaji gane bane ka tunda a lokacin a Kano ko a garin ku ba Ka'aba ba Safa ba dutsen Safa da Marwa da sauransu babu inda ake aikin haji daga lokacin ka ba alhaji Allah ya samu dace abu na gaba irsalu salami ila al-anbiya'i alaihim assalam biwasitati man yazuruhum shine aika gaisuwa zuwa wasu daga cikin kabarbaran annabawa ta hanyar wanda ya je ziyartar su kamar yadda da yawa makan idan mutum zai je maka sai a bashi sai a bashi sako a ce da Allah ka gaida min da ma'aiki in ka je kabarin ma'aiki da Allah ka ce ina gaishe shi astaghfirullah to kaga sai kaga kamar mutum gashi ne ga ma'aikin yana kallon su yace da Allah wane yana gaishe ka to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk inda kake in kai masa sallama da salati Allah zai isar da salatin zuwa gare shi yanzu a nan wajen da kake a zaune a cikin masallacin Ammar bin Yasir a cikin unguwar Hausawa kai salati a yanzu nan Allah zai isar da salatin ka zuwa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sallama ka duka ce wani dan wani dan unguwa kaza yayi maka sallama da salati manzon Allah kuma ya sani kaga inda haka ne me bukatar sai na bada wani sako shi ba da sakon aina ya samu asali kamata ya a ce daga cikin magabata waɗanda suka gabace mu wanda sun fi mu ilimi da imani da kaunar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a wajen shi ya kamata mu fara ganin irin wannan sakon mu ji wani babban malami daga cikin malaman malaman sahabbai ko tabi'ai da sauransu da yawa daga cikin sahabbai bayan sun rabu da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun watsa ruwa wasu sun koma iraki wasu sun koma sham wasu kuma daga cikin garuruwa da yawa wasu suna maka wasu suna madina to kaga duk wanda baya madina to baya kusa da annabi tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi sannan ba kowace shekara kuma yake zuwa aikin hajji ba to kamata ya aji mun ji sun aiki wanda za su tafi aikin hajji cewa su gaishe musu da manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi babban mai gidansu amma ba taɓa samun wannan ba to kaga tunda ba a samu ba in dai har mun yarda cewa sun fi mu kaunar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun fi mu san sa sun su suka san shi amma suka zauna da shi suka karatu a wajen sa to a wajen sa ya kamata mu fara gano wannan aikin yan uwa kaga tunda mu gani ba shikenan sai mu bar shi anan kai salatin ka kai salama ka shikenan Allah ya sa mu dace abubuwa abubuwa ne masu sauki kwarai da gaske to amma zaka ga a ame da su masu wahala sannan kuma kokarin fito da su da bayyana gaske sai wasu rinka dauka cewa ai kamar wani abu ake na kokarin dena ko dena san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kora mutane daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne abin da ya dora sabansa a kansa sabai kuma shine abin da suka dora almajiransa abin ya gangaro zuwa gare mu daga baya aka samu gurbacewa abubuwan kuma wanda gurbacewar ita ce ta zama abin da yake mai kyau wanda wani akara ya tabbata ingantacce daga abdullahi dan mas'ud kamar yadda sheik albani ya kawo shi a cikin littafinsa a tahrimu alatu tarb cewa dama ƙarshen duniya za a sami irin waɗannan abubuwan a bida'a da abubuwan da suke marasa kyau su za su mutu kamar su ne sunna ta yadda idan mutum ya canza bida'a ta zamto sunna sai a ce ya kawo sabon abu wannan akar ne ingantacce da abdullahi dan mas'ud duk abin da yake marasa kyau su za a kawata zamto su ne sunna su ne abubuwan da aka saba da su su ne abubuwan da mutane suke yi da zarar ka kawo wani abu wanda yake canji ne shine asalin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata kuma shine asalin abin da sabai suka gina a kansa to kai kai ne yanzu ka kawo bid'a kuma sai a ce ya canza sunna ya kawo bid'a haka abin zai kasance to abubuwan da sai a hankali yan uwa Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da bismillah tunda kai sallama zaka iya yi na'am na'am ya yi daidai ba matsala wannan ita dama addu'a ka cewa ne maka addu'a babu laifi wannan wannan tawassuli ne da addu'a bawa nagari daga cikin abubuwan da ake tawassuli da shi babu laifi ka samu wani bawan Allah nagartacce ka ce da Allah wani kai min addu'a wannan babu laifi insha Allah ta'ala yawwa abu na gaba insirafun nisa'i yawmul juma'a لمزارات في السالحية بدمشق وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم معنى تفير ما تاي دران الجمعة دن زيارة ونقول إذا أكيد مس السالحية أقرن دمشق الشام أسيرية كنا sannan maza ma suna tarayya da su su wajen ziyarar ala tabaqatihim akan yadda tabaqas take yara manya tsofi haka duk suna tafiya to shi ma wannan ba shi da alaka da shari'a wannan mala albani ya kawo abin da yake faruwa a garinsu ne a lokacin asham abin da ya gani abu na gaba ziyaratu asar al-anbiya illati bi sham مثل مغارات الخليل عليه السلام والآثار الثلاثة التي بجبل قاسيون في غربي الربوة shine ziyartar athar al-anbiya shine gurbin annabawa misali a ce annabi kaza ya zauna a waje kaza ko annabi kaza ya alula a waje kaza misali to musamman mutum ya naki gari dan ya tafi wajen kawai je ya gani dan ibada ko dan wani abu to wannan shi ma bid'a ne malai ce allati bi sham wadanda suke a sham mithlu magharatil khalil musamman wani waje da ake ce masa kogon annabi ibrahim khalil ana rai cewa annabi ibrahim ya zauna a wajen wato yan uwa galibi dukkanin annabawan Allah madaukakin sarki da suka rasu kusan duk kabarburan su duk kabarburan su yanzu babu sun buya in ban in ban da wanda suka tabbata a nasi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mana kamar yadda a baya na ga muku cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka isra'i da shi ya ce ya wuce annabi Musa alaihi salam yana sallah a cikin kabarinsa a waje kaza a waje kaza ya faɗi sunan wajen amma sunan wajen da ya faɗa a ina wajen ana kabarin yake yanzu misali kawai ce a unguwar Hausawa a Hausawa ina daga ciki ko daga waje daga baya ko daga daga ba to babu wanda ya san wannan to galibi da inda ake raye cewa kabarin annabi Hudu kabarin annabi Zakariya wallahi yan uwa duk ƙarya ne babu su duk ba daidai bane kawai wasu yan damfara ne yanzu misali kabarin da ake riya cewa kabarin sayyidina ali ne a najab najab wani guri ne a cikin ƙasar iraki a cikin ƙasar iraki ba najad ba najab wannan da fa'un ce a ƙarshe akwai kabarin da ake riya cewa kabarin sayyidina ali ne to malamai almuhaqqiquna suka ce da a ce ɗan shi'a sun san kabarin waye a wajen da jifan kabarin za su rinka maimakon su rinka zo suna masa dawafi saboda kabarin mughira bin shuba ne a wajen mughira bin shuba kuma yana ɗaya daga cikin wanda in shi'a suke zagi suke zagi har malamin shi'a ma anan kasar malamin shi'a nan kasar babban sai ya taba cewa mughira bin shuba yayi zina kidikiri ya faɗa a cikin karatun sa wannan kasu da dauka kowa ya ji saboda ka ɗaya ne daga cikin wanda suke zagi sosai da sosai mughira bin shuba to akwai kabar akwai kabarin sa a Najaf wanda suke riya cewa kabarin sayyidina Ali ne saboda ka suna nan suna ta dawafi suna zagaye shi da sauransu to galibi duk kabarbar da ake cewa kabarin wani kabarin wani wallahi duk ƙarya ne dabba su wani saboda haka abubuwa ne kawai da ake rajman bil ghaib abu na ƙarshe da zamu dakata a kansa ziyaratu qabril jundil majhul aw shahidil majhul shine ziyartar ziyartar wani dan sanda ko wani soja wanda yake al majhul ba a san shi ba wanda a wasu ake ce masa dogon yaro ai daman dogon yaro shine irin sojan kawai da ba a san shi ba wanda ya gwagwarma kuma aka shi ba a san kowaye ba to sai a ji a butun butuminsa ko kuma a wani kabari a ce kawai na aljinduyul majuhul ne ana yi to ziyartar irin waɗannan kabarbaran shi ma wannan ba shi da wata alaƙa da addinin musulunci awo shahidul majuhul ko kuma wani shahidi wanda ba a san shi ba shi ma wannan ba shi da alaƙa da addinin musulunci insha Allah ta'ala anan zamu dakata gobe zamu tashi mas'ala ta 160 insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya ban sani ba gwada tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته